يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى يو 26 ga watan Jumada al-Akhira shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 17 ga watan 12 shekara 2025 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na sharhul arba'in nawawiyya wallafar babban malami a sheikh muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah wanda idan ba manta ba mana karatu ne a cikin hadisi na biyu har yanzu mana daidai gabar da malam ke mana sharhi game da lawazimu shahadati anna muhammadan rasulullah shine abubuwan da suka lazamci dukkanin wanda ya furta shi cewa ya yarda ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne idan ban manta ba uwa malam ya kama na abubuwa guda biyar ko guda shida za mu tashi kan na bakon na farko daga cikinsu shine tasdiquhu fi ma akhbara lallai ne ka gaskata annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cikin duk abin da ya ba da labari na biyu imtisalu amrihi sallallahu alaihi wasallam ƙoƙarin ɗabbaka ko biyayya wa umarninsa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abu na uku ai ya jittani ba ma na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anhu shine mutum ya nisanci abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yi hani zuwa gare shi na hudu shi ne Allah ya kaddima ƙaula ahdin min albashari ala ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya gabatar da zancen wani akan zancen manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi na biyar Allah ya bata في دين الله ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم kada mutum ya yi ƙoƙarin ƙirƙiro wani abu a cikin addinin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi irin abin da annabin bai zo da shi a cikin addinin ba na shida shi ne Allah ya bitadi a fi haƙƙihi ma laysa minhu kada mutum ya ƙirƙiro wani abu a haƙƙin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi irin abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bai umarni da shi ba yan uwa waɗannan su ne abubuwa guda shida da muka karanta satin da ya gabata satin a karatu na gaba da ya gabata ko insha Allah ta'ala za mu tashi as-sabi'u yanzu shine abu na bakwai kafin mutum ya ce ya shaida annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah ne shaidarsa ta tabbata karɓaɓɓiya a wajen Allah sai ya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu shay'un min ar-rububiyya shine lallai ne ka kudirce a cikin zuciyarka cewa hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi laisa lahu shay'un min ar-rububiyya ba shi da wani abu daga cikin rabbantaka daga cikin allantaka ma'ana annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba shi da wani kaso daga cikin aikin Allah maɗaukakin sarki na halitta ko na azurtawa ko na talautawa ko na samarwa ko irin waɗannan abubuwan in aka ce arrabu shine wanda yake renan bayi daga nan aka, aka samo tauhidin rububiya wanda shi kuma tauhidin rububiya ya kunshi abubuwa ne kamar guda uku na farko alkhalqu na biyu almulku na uku at-tadbiru shine idan ka ce Allah ar-rabbu to ya kunshi waɗannan abubuwan guda uku na farko Allah madaukakin sarki shi ya halicci komai da kowa komai Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi kuma daga babu samarwar da bai gani a wajen wani ballantana ya kwafa shi ya samar da shi subhanahu wata'ala shi sa ake ce masa fatirus samawati wal ardh wanda ya kagi kagar abu kaga baka ga wani al-misalu sabiq daga wajen wani ka ba kai ka samar da shi shine ake ce shine ake ce masa al-fatir na biyu bayan ya samar da shi kuma al-mulku shi ya mallake shi zaka iya samar da abu kuma daga baya mallakarsa ta bar hannunka amma Allah ba haka yake ba dukkanin abin da ka sani Allah madaukakin sarki ya halitta to shi yake mallakarsa nasa ne shi yake da iko a kansa na uku shine at-tadbir shine gudanar da abin Allah madaukakin sarki shi yake gudanar da abin yadda ya ga dama ma'ana da ya halicci dare ya halicci rana ya halicci sama ya halicci ƙasa shi yake gudanar da su yadda ya ga dama lokacin da ya ga dama rana ta zo lokacin da ya ga dama wata ya zo lokacin da ya ga dama a yi ruwan sama lokacin da ya ga dama a yi sanyi lokacin da ya ga dama kuma a yi zafi subhanahu wata'ala shine yake juya abubuwa yadda ya ga dama to waɗanda su ne lafazin arrab yake gazgatuwa a kansa to ka sani manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da suke haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki wannan haƙƙin mai halitta ne shi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi abin halitta ne sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa ina fata an fahimci wannan da kyau ko yawwa malai ce ai annahu la yud'a wa la yustaghafu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a kiransa ba a roƙonsa ba za ka ɗaga hannu kana neman Allah maɗaukakin sarki ya biya maka buƙatar ka ba sai ka roƙi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan mutum ya haka yayi shirka wa ake roƙo ya biya buƙata shine Allah maɗaukakin sarki hatta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya tashi roƙo wa yake roƙo Allah maɗaukakin sarki to kaga sai ka roƙi wanda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shi ma yake roƙonsa wanda dukkanin annabawa da manzanni gaba ɗaya idan suka shiga cikin tsanani ko suna da bukata shi suke ɗaga hannu su roƙa shi ne allan da annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi cikin ruwa ya roƙe shi shi ne allan da annabi ayyuba ya roƙe shi lokacin da yake cikin cuta shine Allahn da annabi Yunus alaihi salam ya roƙe shi ya kiraye shi lokacin da yake cikin kifi shine Allahn da dukkanin annabawa da manzanni suke kiransa subhanahu wata'ala to amma kaga su annabawan su ba a kiransu yanzu da mutum zai nemi bukata a wajen Allah sai ya ɗaga hannu sai ya roƙi annabi Ibrahim alaihi salam ko ya roƙi annabi Isa ko ya roƙi annabi Muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi kun ga waɗannan tana ɗaya daga cikin manyan manzannin Allah ko sun fi kowa falala da daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki to roƙonsu ɗin da mutum ya wannan ya mai da shi mushriki arne ba musulmi ba ne ina fata an fahimta dan Allah maɗaukakin sarki ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka sai Allah ya ce fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin alwani ya ce wala ta da'u kada ka kirayi kada ka kirayi min dunillahi wanda ba Allah ba kan aka ce wanda ba Allah ba kowa ya shiga ciki haka ne annabawa da manzanni da mala'iku kowa ya shiga ciki dukkanin su ba Allah bane ko akwai wanda yake itiqadin annabawa Allah ne babu to Allah ya ce wala ta da'u min dunillahi kada ka kirayi wanda ba Allah ba sai Allah ya ce ma ba kuma ya mallakar amfaninka sai Allah ce fa'in fa'alta idan kai ganganci ka aikata haka ka kirawo wani wanda ba Allah ba sai Allah subhanahu wata'ala ce fa'in na ka izan mina zalimina to a wannan lokaci ka kasance daga cikin azzalimai da yake nufi da azzalimai a nan wajen su ne mushrikai babbar shirka kenan inna zulma inna shirka la zulmun aziz wal kafiruna humuz zalimuna ina fatan fahimta yan uwa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu a matsayinmu na al'ummarsa muna da itikadi ya fi kowa girma da matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki a dukkanin wata halitta da Allah maɗaukakin sarki ya taɓa yi wannan shine itikadin da muke da shi a cikin zuciyarmu duk wata halitta da Allah madaukakin sarki ya samar da ita a doron ƙasa ba mai falala ba mai daraja ba mai daraja ba mai wajahi ba mai manzila ba mai kowanne irin manƙaba kamar annabi Muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi amma tare da wannan girman nasa da muke gani ba za mu bautata masa ba ko saboda wa ake bautawa Allah madaukakin sarki shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu daraja ne da kima da falala a wajen Allah saboda bautar da yawa Allah maɗaukakin sarki ba haka ba ne to ashe kaga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babban abin da ake bukata kai koyi da sunnarsa ka karbi saƙonsa kai koyi da shi ka taya shi yaɗa saƙon Allah maɗaukakin sarki addini ya shiga ko ina kai masa biyayya ido rufe ba ido buɗe ba wannan shine abin da ake so ka kalla daga manzon Allah tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ba ka rinka kiransa ba shine ma ya ce wala yud'a ba a kiransa wala yustaghafu bihi ba a neman agaji da manzon Allah tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yanzu misali idan wuta ta kama a gidan mutum Allah ya kiyaye sai mutum ya daga waya kira yan kwana kwana ko sai zo su kawo masa dauki amma kaga a lokacin idan da mutum zai tsaya rinka kiran sunan annabi yana cewa annabi ka taimake to a lokacin shirka ce wannan an gane dan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koma ga Allah madaukakin sarki yanzu wanda yake da ikon ya kawo maka agaji Allah ne shi shi kadai an gane me yasa mace zaka iya kiran yan kwana kwana saboda su suna kusa da kai za su iya zuwa inda kake su kawo maka agaji ko ba haka bane yanzu misalin da zan baka shine ka zo zaka faɗi akwai wani wanda yake kusa da kai sai ka ce wani taimake ni sai ka miƙo hannunka in ya rike ka wannan ya taimake ka ko bai taimake ka ba amma ya taimake ka ne akan abin da mai zai iya yi haka ne to amma yanzu da ka zo faduwa babu kowa a kusa da kai shi dan uwan naka ko da yana raye yana gida a kunce yana bacci sai ka kira sunansa zai ji ka zai iya zuwa inda kake kaga wannan ba daidai bane to babu laifi ka nemi agaji da abin halitta cikin abin da zai iya yi cikin abin da yake da iko a kansa ina fatan fahimta yan uwa wannan babu laifi amma abin da baya nan shi sa Allah madaukakin sarki ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum sai ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ce idan kuka kuka roke su kuka kiraye su sai Allah ce la yasma'u du'a'akum ai ba su kiran da kuke musu ba to sun mutu irin waɗanda mushrikai suke kira na gumakansu gunkinsu ya riga a gunkinsu ko kuma waɗanda suke bautata wanda ba Allah ba sun riga sun mutu sun koma ga Allah maɗaukakin sarki to idan sun kira sunansu suna kabarin su ya za a iya amsa musu sai Allah ya ce la yasma'u du'a'akum ba za su ji kiran da kuke musu ba walau sami'u inda ma sun ji mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba saboda su ma tasu ta ishe suna ji da kansu ne saboda ka ba a neman agaji da kowa ba a neman agaji da komai sai da Allah subhanahu wa ta'ala. Malai ce, illa fi hayatihi fi ma ya ƙadiru alaihi kaji ba? Malai ce, sai dai a rayuwar manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin abin da annabi yake da iko a kansa. To wannan ko sai ka nemi agajin manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya agaje ka ya taimake ka. Lokacin rayuwarsa cikin abin da yake da iko a kansa. Misali, misali, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana garin madina daga cikin garuruwa ko ƙauyukan da addinin musulunci ya shiga sai aka kawo musu farmaki za a yaƙe su za a kashe sai su nemi agajin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a garin madina annabi sai tura musu da sabai su je su kai musu agaji wannan annabi yana da iko akan su ko ba shi da iko yana da iko yana da iko amma ka kaddara yanzu da a ce yanzu da a ce mutum haihuwa yake nema ko kuma a arziki yake nema wannan wa zai kirawo Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai zai kira don shi kaɗai yake da iko shine huwar razzaqu dhul quwwati almatin shine kaɗai ya sai azanta malai yace fa da aminci tsar tabbata a gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah har ma a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya gaya wa manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cewa ya gaya wa duniya ya ce kul ka gaya musu ya rasulallah la amliku li nafsi ni manzan Allah ba na mallaka wa kaina nafa'an wani amfani wala barran ba kuma na iya tunkuɗe wa kaina wata cuta sai ce illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama komai nawa a hannun Allah maɗaukakin sarki yake haka Allah ya ce da annabi ga mutane cikon ayar shine walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani su Allah maɗaukakin sarki ce da annabi ka gaya musu cewa inda a ce ni annabi na san gaibu to ai da babu wata cuta da za ta same ni dan idan ka san cewa yanzu in ka in zaka je Hausawa ka bi ta nan wajen akwai wanda za su tare ka su yi maka kwace kafin ka je ka sani kana da ilimin gaibin sani zaka bi ta wajen ba za ka bi ba ba za ka bi ba idan ka san cewa wannan abincin da nake dauke da shi da nake dauke da shi a nuna in na ci shi zai haifar min da irin cuta kaza dan akwai kwaye cutar da ni iruna bai iya ganin ta ba amma kuma tun da ka san gaiba ai zaka iya sani ko to in ka ci abincin zai iya cutar da ka zaka ci wannan abincin ba zaka ci ba sannan ka san cewa akwai wani abin da zaka samu in kai nan wajen ai babu wanda zai babu wanda zai iya hana kai in nan wajen to sai nuna cewa ashe annabawa da manzanni gaba daya ba su san gaibu ba Allah madaukakin sarki shi kadai san gaibu sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya tsakura wa annabawansa na gaibu wanda mutane sauran ba su sani ba dan duk wahayin da Allah yake wa annabawa da manzanni ai gaibu ne gaibu ne Allah maɗaukakin sarki ya sanar da su da ya ga dama amma al-ghaibul mutlaq ba wanda ya sani sai Allah me za a yi gobe me za a yi jibi me zai faru da kai duk babu wanda ya san wannan Allah maɗaukakin sarki kadai ya sani to shi sa Allah maɗaukin sarki ce annabi ya gawa duniya cewa baya mallaka wa kansa cuta ko amfani kuma da a ce ya san gaibu ai da ya yawaita wa kansa alkhairai kala-kala da kuma duk wani abin cuta bai samu annabi ba ira da abinci tsara tabbata a gare shi wa bi haza mala ce kaga da wannan ne na arifu balala mai yada ura sallallahu alaihi wasallam za mu gane ainihin batak wanda yake kiran manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa annahum dalluna fi dinihim za mu gane irin waɗannan da suke kiran annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lallai sun bata a cikin addinin su sufaha fi uqulihim sannan masu wauta ne a cikin hankulansu hankulansu sun zamto irin hankulan wawaye to kaga wannan fa ƴan uwa muna bayani ne fa akan wanda ya kirawo manzon Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ina wanda ya kira wani manzan Allah kuma ina wanda ya kira wanda bai kai manzan Allah ba kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tunda ana ana kira wanda ba su kai annabi ba ko su ba ake kira yanzu annabi ma an kyale shi yanzu to kaga inda matsalar take kenan to in dai har za a ce ku duka ɗan uwa ku kalla da kyau in dai har Allah madaukakin sarki zai ce wanda ya kirawo annabi Isa ya zama mushriki wanda ya kirawo annabi isa alaihi salam annabi isa ruhullah ya zama shirki wanda ya kirawo uzair ya zama shirki to kuma wanda ya kira wanda shi ba annabi bane bai kai matsayin annabta ba Allah madaukakin sarki cewa idan Allah idan Allah ta shiya masa abinda zai faru shine Allah zai kirawo annabi isa sai a yi masa abinda bahaushe yake cewa wai a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro sai Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi Isa a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai annabi Isa Allah madaukakin sarki zai titsi annabi Isa ba kai annabi Isa kai ne kace da mutane ku rike ni ni da mahaifiyata a matsayin Allah mu ku bar Allah kai ne ka ga musu haka sai annabi Isa ya marmaza sai ce qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq sai ce tsarki ya tabbatar maka annabi Isa sai ya kira ni sai tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji bai kamata ba na faɗa abin da bani da haƙƙi a kansa in ce abota mu ya ubangiji ai ba haƙƙi na bane ba ni da haƙƙi a kansa in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ya ubangiji in na faɗa ka kafi ni sani ka san abin da ke cikin zuciyata ya ubangiji ni ban san abin da ke cikin tattare da kai ba yan uwa wallahi haka haka zai fara tashin alkiyama Allah zai tsiye annabi Isa ya ji dan me aka bautata masa wanda ba Allah ba to kun ga annabi Isa ya barantar da kansa ko bai su ma Allah madaukakin sarki zai tsiye su shin kana ji za su iya barantar da kansa kamar yadda annabi Isa yi suna da hujjoji da dalilan da su iya barantar da kansu don wasu daga cikin su wallahi su suke sunnanta a kiran da a kiran su su suke daukar matsayin Allah su ba kansu to in wani ya kira su kaga laifin waye kenan laifin su ne laifin sa shi shi sa Allah madaukakin sarki a cikin suratul anbiya yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha wariduna Allah ya ce da mushrikai innakum ku wa ma ta'buduna min dunillah da abinda kuke bauta wanda ba Allah ba dukkaninku da ku da su gaba daya sai Allah ce hasabu jahannama dukkaninku makamashin wutar jahannama ne da ku da su za su shiga cikin wuta malaman tafsiri suka ce su ne irin waɗanda aka bauta wanda ba Allah ba wanda su suka sunnanta bautata musu din su suka ɗau matsayin Allah suka ba kansu sai mutane suke kiransu to kaga irin waɗannan da su da waɗanda suka kira su Allah maɗaukakin sarki zai tarkata su gaba ɗaya jefa su jahannama Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu mala yace wa annahum dalluna fi dinihim sufaha'u fi uqulihim iz inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam mala yace saboda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi la yamliku li nafsihi naf'an wala darran baya mallakawa kansa amfani ko cuta fa kaifa yamliku li ghairihi to ta za a ya mallakawa waninsa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa tunda annabi baya mallakawa kansa amfani ko cuta ya za a yi kuma waninsa ya mallaka masa wani haza amara Allah an ya kula shi sa sai Allah madaukakin sarki ya umarci annabin ya faɗa da bakinsa mutane su ji annabi ya ce me qul inni la amliku lakum darran wala rashadan قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه multahadan Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi kul ka gaya musu ya rasulullah inni la amliku ni ba na iya mallaka muku barran cuta wala rashadan ko shiriya ni manzan Allah ba na iya mallaka muku wata shiriya kamar yadda kuma ba na iya tun kuɗe muku wata cuta idan ta taso muku wannan duk aiki ne na mai duka subhanahu wata'ala sai Allah ce ka ƙara ce musu kul ka ƙara gaya musu inni lan yujirani min Allah ahadan haƙiƙa ni ba wanda ya isa ya bani kariya ya tsare ni daga Allah madaukakin sarki idan Allah ya niyyar yi min wani abu babu shi walan ajida min dunihi multahadan ba kuma zan samu wata mafaka ko wata matsera daga wajen wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba idan kana neman mafaka kana neman matserata wajen wa ake komawa Allah subhanahu wataala shine ai la malja'a wa la manja minka illa ilayka la malja'a ba maguda ba matsirata wa la manja ba mafaka minka daga kai ya ubangiji illa ilayka sai dai zuwa gare ka yanzu idan kaiwa Allah laifi ba shi kaiwa laifi ba kaga mu yadda muke dan adam dan adam idan kaiwa dan uwanka dan adam laifi sai ka gudu wajen wa wajen wani dan adam din ya boye ka ko to shi Allah idan kai masa laifi kuma wajen sa zaka ƙara dawa ko akwai wanda zai gudawa Allah madaukakin sarki ne babu shi to shi sai idan kai wa Allah laifi sai ka zo ka ce Allah na tuba sai ka istighfari sai ka nadama sai Allah ya tuje ka an yafe maka ba shi kenan ba yawa malaiti ai annahu huwa alaihi salatu wassalam cewa shi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi law arada Allahu bihi ma yuridu da a ce Allah madaukakin sarki zai nufaci abin da ya ga dama da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ما استطاع أحد من الناس أن يمنع إرادة الله فيه ba wanda daga cikin mutane da ya isa ya hana abinda Allah ya ga dama ya zartu akan manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi wannan Allah ya ce annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya gaya wa duniya kowa ya ji ce ni manzon Allah ni manzon Allah ba inda a ce Allah madaukakin sarki zai nuface ni da wani abu to ba wanda ya isa ya bani kariya daga gare shi babu Allah ya ce annabi ya gaya mana kuma annabi ya isar sallallahu alaihi wasallam malai ce idan kana kazalika idan ku al'amarin ya kasance haka ne fa min ad-dalalil bayyin malai ce na daga cikin bata mabayyanin bata ayastaghitha ahadun bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka samu wani yana neman agaji da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar da za ku ji kamar da kuka faɗa yanzu za ga wasu sun je bakin kabari sun zauna sanin neman agaji da na cikin kabarin cewa a taimake mu a agaje mu najeriya tana cikin bala'i Najeriya tana cikin bala'i shi ma yana cikin yana cikin kabarinsa ka san bala'i ka san bala'in da yake cikin shi tsakani da Allah in ma ka bashi ba wani bala'i da yake ciki cikin ruwan sanyi yake yana shan yana shan daɗi to mamaci daga lokacin da mutum ya mutu idan yana da wani abu na farko da zai iya hanawa a yi masa inda yana da iko zai hana a tuɓe kayansa a masa zigidar a masa wanka don Allah ba haka bane duk mutum inda a ce akwai abin da zai iya hanawa idan ya rasu abu na farko da zai ce shine ka ban man kaya na a jikina kada wanda ya taɓa ni amma duk matsayin mutum yan uwa duk girmansa haka wallahi za a sabule kayansa a yi masa wanka ba yadda ba yadda zai iya a ɗauke shi yana ji yana gani a je a haƙa wannan ramin a sa shi a ciki a mai da ƙasa a sa tukwane sannan abin ne shi kuma kowa ya toye bashi idan da yana da iko zai ce kada wanda ya min wannan aikin to yanzu mutumin da bai iya hana kansa a yi masa wannan ba saboda Allah kai da kake eh kai da kai masa wannan aikin kuma ka koma kana roƙonsa wannan irin toshewar basira kenan shi ba yake da buƙatar ka yanzu ba wallahi shi yake da buƙatar ka duk wanda ya mutu shi yake da buƙatar mai rai ya masa addu'a duk mutumin da yake ƙasa a kwance shi yake buƙatar na waje mai tafiya a doron ƙasa ya ɗaga hannu ya ce Allah ka ji ƙanwa ne don babu abin da mamaci yake buƙata kamar addu'a shi sa abin da Allah maɗaukakin sarki ya mana wasici da yiwa magabatanmu shine addu'a والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين me سبقونا بالإيمان addu'a to mutumin da yake buƙatar kuma yanzu ka dawo kana buƙatar sa kaga an samu reverse order kenan sama ta koma ƙasa Allah maɗaukakin sarki ke mu da bata eh wato sai ka rasa kwakwalan wasu daga cikin menene ya shiga cikin su amma dai ba yadda ka iya Allah maɗaukakin sarki ya ce man lam yaj'al Allahu lahu nuran fa ma lahu min nur duk wanda Allah bai sa masa haske ba sai dai ka kyale shi kawai Allah ya shirye mu da su gaba daya mala yace bal hadha min ash-shirki bar wannan na daga cikin shirki shine ka nemi agaji da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi walau ja insanun mahmun maghmun ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam malai ce da mutum zai zo mahmumun yana cikin bakin ciki maghmumun yana cikin damuwa ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah agifni ka agaje ni fa inni mahmumun maghmumun hakika ni ina cikin damuwa ina cikin bakin ciki fa yakuna hadha mushrikan shirkan akbar mala ce to wannan aikin da ya tame da shi mushriki kuma shirka babba da take fitar da mutum daga musulunci li'annahu da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda ya kirayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya roƙe shi wa da'watul mayyiti ayyu ghifaka au yu'inaka shirkan shirkun mala yace kuma kiran mamaci ya agaje ka ko ya taimake ka wannan shirka ce li'annahu ghairu qadirin saboda ba shi da ikon da zai yi wannan fa huwa jasadun wa in kanat ruhu qad tattasil bil jasad mala yace saboda dan mutumin da ya rasu aka sashi a kabari to gangan jikin shi tana rabuwa da me da ruhinsa gangan jikin shi tana rabuwa da ruhinsa in ka ji an ce mutumin da ya mutu ana yi masa azaba ko ana yi masa rahama tana zuwa gare shi to wannan rahamar da azabar duk ruhinsa take samu ba wai gangan jikin ba shi sa lokacin da aka binne mutum inda zaka koma haka kabarinsa za ka gan shi a kunce a lokacin mai yiwa azaba ake masa amma kana gani yana kuka ba ka gani saboda wata rayuwa ce ta daban ba irin rayuwar da ka saba gani ta duniya ba rayuwa ce barzakhiyya rayuwa ta barzakh to sai malam yace saboda duk mutumin da ya mutu gangan jiki ne tare da cewa ruhi akan iya sada su da gangan jiki ko da bayan sun mutu saboda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ai ya bamu labari yace idan aka sa mutum a cikin kabarinsa mutanen da suka kai shi kabari ba sa barin wajen sai Allah ya sa an dawo masa da ruhinsa dan mala'iku su masa tambaya an fahimta yan uwa ashe kun ga ruhi yakan iya dawa gangan jiki bayan mutum ya mutu sai an dawo masa da ruhinsa a masa tambaya man rabbuka ما دينك ما نبيك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بؤث فيكم زي ما سوى تنبير زي أمسى مالك لكن هو جسد ضد هكذا إذا هكذا أيضا جنزكي تكوي وهذا لا ينافي أن يكون حيا في قبره حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا مالك ونم بايا هنا ba kuma ya kore ya kasance mamaci ko kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana rayuwa a cikin kabarinsa amma rayuwa ta barzakh ba ta kama da rayuwar duniya ba dan hadisi ya tabbata ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin wanda ya mun sallama daga ko ina yake a fadin duniya Allah madaukakin sarki zai dawo min da raina a gaya min cewa wani dan wani ya mun sallama ina fata an fahimta Allah zai sa a gaya wa annabi tsira da aminci tsara sabbi kai wa annabi sallama a isan masa da sallamarka to sai malamai suka ce kaga in dai haka ne ka gaya min lokacin da ba a yi wa annabi sallama yanzu mu da muke nan wajen dare ne wata ƙasa kuma menene rana ne wasu kuma yamma ne lokacin da wasu suka idar da sallah lokacin wasu za su fara kaga ko da yaushe a cikin annabi sallama ake ko to kaga shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da yaushe a cikin dawo masa daren sa ake amma rayuwa ta irin ta barzakh ba rayuwa ta irin ta duniya ba baka santa ba ban santa ba Allah madaukakin sarkin da ya tsara ta shi ya san yadda take mu dai Allah ya bamu labarin ta annabi ya bamu labarin ta kuma mun yi imani mun tabbata akwai ta kowa kuma idan ya rasu yanzu ba lahira kai tsaye yake wucewa ba sai ya yada zango a barzakhu shine Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna bayan mutuwa to akwai rayuwar barzakh in aka ce barzakh shine kamar wata ganuwa wani abin da ya raba wani abu da wani abu abin da ya raba tsakanin duniya da kiyama akwai barzakh akwai barzakh a tsakani daga lokacin da mutum ya mutu aka sashi aka bari to har zuwa lokacin da za a yi busan kaho na farko wa nufikha fi suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wannan busar ta farko duk rayuwar barzakh ake yi haka ma mutumin da ba a sashi aka bari ba kifi ne ya cinye shi kura ce ta cinye shi a daji mutuwa ya yi ta hanyar ƙonewar wuta duka shi ma yadda na cikin kabari azaba take zo masa ko rahama take zo masa shi ma wannan azaba ko rahama ta je masa gwargwadon aikinsa da kuma abin da ya samu daga Allah subhanahu wataala rayuwa ce ta barzakh malai ce affamin abu na takwas daga cikin lawazimu shahadati anna muhammadan rasulullah abinda suke lazimta lallai sai ka yadda da su kafin shaidawa ka da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta zamto tabbatacciya ingatacciya shine yan uwa ihtiramu aqwalihi mutunta girmama zantuttukan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka daina daukar zantan annabi kamar zantan ka ka daina daukar maganar annabi kamar maganar ka wallahi ba ɗaya bace Allah ce la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dan hatta kiran manzon Allah ma Allah ce kada ku rinka kiran annabi kamar yadda sashin ku yake kiran sashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen falala da kima da daraja ba ɗaya kuke da shi ba don aka ce maka wannan hadisin annabi ne ka rinka ɗaukar wata special magana ce magana ce ta musamman ba irin taka ba ba irin tawa ba ba irin ta gwamnan garinmu ba ko sarkin garinmu ko shugaban ƙasar garinmu a'a wannan maganar muhammadin rasulullah ce wanda shi kuma maganarsa mece ce wahayi ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahin yuha maganarsa wahayi ce to dole ne ka rinka girmama ka rinka jin maganar annabi a cikin zuciyarka malai ce bi ma'ana abinda wannan yake nufi ay yahtarima aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam dole ne kowanne musulmi ya mutunta ya girmama zantuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فلا تضع حديثه عليه الصلاة والسلام في أماكن غير لائقة حتى حديثا سما كذا كجيك أجي حديث النبي أقرى رند بس كما تبا yanzu kun ga ba ma ba ma hadisi ba yan uwa alqur'ani ma da yawa muna ba yaran musu jesarin wulakantawa a cikin abin da malamai suke a matsayin ridda shine mutum ya wulakanta ayar alqur'ani yana da a kasa ya taka malamai duk sun yi da wannan ridda ce yanzu zaka ga yanzu ke zuwa makarantun islami iyaye sai ban lura da wannan sai kaga an ma yaro alqur'ani sai gafa san sai ga gafata an yadda ita wallahi sai ganta a ƙasa to irin wannan ran a nuna yara gem a nuna musu wulakanta alqur'ani wani babban laifi ne a nuna masa za ka shi in ka wulakanta alqur'ani tsoratar da shi shi kansa ya rinka kaffa kaffa da shi sannan idan aka yi rashin sa to ai saurin a ɗauka a je a ƙona a daina barinsa ba daidai bane wulakanta alƙur'ani na iya jawo wulakanta so da mu kiyaye musamman mu iyaye da muke tura ayyukan makaranta da malaman da suke koyan a makaranta a wulakanta alƙur'ani a masa fada a yi masa fada a gargade shi in aka ga bai matakin da ya kamata a dan a kiyaye to haka hadisan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare su ma a rinka mutunta su a haka ce zo ne littafin da yake hadisi ne hadisan wane ne manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kamata ya ce littafin na yadda shekara 20 shi aka bai lalace ba amma littafin sai ka ga nan wajen ya fita nan ya cire da akwai wani ya zo daga daga Saudiya irin ya zo hutu ne haka ya zo masallacin mu muke shi ne zai same ni da larci wai wai me yake faruwa ne shi ya ga qur'ani mutane ko sai rin adda qur'ani a ƙasa mutane irin an yi sallah ko qur'ani a yi tilawa sai kowa dauka kawai sai ga ajiye shi a gaban sa shi abin yana bashi sai ya rinka ganin wani babban laifi ai su ba sa wannan la yudaw la yudaw al-qur'an ala al-ard shi Allah la yanbagi sai sai dai ke to shi ne ya gansa da yawa ai ko har me ka gani za ka irin sa da yawa ku yayi lai sai dora haka ake girmama maganar Allah haka kuma ya kamata a girmama a mutunta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna hadha naw'un min al-imtihan saboda hakan ulakanta maganar Allah tabbata a garshi a ran aje shi duk ko ina inda bai dace ba wa min zalika daga cikin haka Allah asautaka inda qabrihi kada mutum ya je ya ringa daga mure kabarin manzon Allah ya tabbata a gare shi wato manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata ga ya raye a yanzu amma duk ladabin da ake so ka kiyaye lokacin rayuwar sa yanzu ma ana so ka kiyaye shi tsira da aminci tsara tabbata ki hana daga sauti wuce sautin annabi ko idan ka zo kai magana a gaban annabi ke magana ƙasa ke magana in ko ba haka ba duk aikin da kai Allah zai lalata shi duka da wata sallah Allah sai ta tara ya lalata saboda kai rashin ladabi a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka Allah madaukakin yace ayyuhal ladzina aswatakum fawqa sautin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعض سي الله تي مي اعمالكم وانتم لا تشعرون Allah ya ku dan kai imani la fa'u aswatakum kada ku rinka daga muryarku ta wuce muryar manzon Allah jira da aminci ta jaharu lahu bil ku rinka bayyana masa magana kamar yadda sashin ku yake bayyana wa sashi sai Allah ya ce idan yin hakan amalukum duk aikin da kuka yi na musulunci sai Allah ya lalata shi ina ruwan Allah duk sai Allah wa antum alhali ba ku sani ba to dole ne in za ka yi magana a inda kabarin annabi mu ka ko to in ka je inda kabarin sa yake ba a ihu a wajen ba a haya ballata na daga murya kasa kasa cikin ladabi da nutsuwa kamar kana gaban sa irta a gare shi mala ce wa qad sami'a amirul mu'minina umar ibn al-khattab radiyallahu qadi faja'ala yarfa'ani aswatahuma fi masjidin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ƙura masa da kun san shi ba wasa eh shi ba wasa mutum ne da in ya gaba ya mutu da kabe zai zane ka ya guda biyu dan ta'if suna magana a daidai kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin masallacin daga muryarsu daga muryarsu da ƙarfi suna magana a gaban kabarin annabi fa qala laula anna ta'if ce wallahi da ba dan ku dinnan daga garin ta'if kuke ba ma'ana ba abun ba daga garin ta'if kuke ba la'auja'atu kuma darban yace wallahi da sai na zane ku na ji muku ciwo dan alwan da za a yi wa mutum har a ji mata ciwo sai la'auja'atu kuma darban da ci muku ciwo an ji sayyidina suka yi shine sun daga murya a kabarin manzon Allah ira da aminci su tsara tabbata a gare shi